الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه وتابعين من هذه إلى يوم الدين هكذا لله العظيم الحمد لله يوم بدأ كتاب الأذكار نازع تاشي بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يقول من كيرة رأسه من الركوع babin abin da mai sallah zai faɗa wakacin da zai ɗago kansa daga ruku'u
وفي اعتدال da a daidaituwar da zai yi tsayuwar da zai kyam kafin ya taho ga sujjada السنة أن يقول على رأس رأسه سمع الله طارق.
لمن حمده na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai sallah ya ce wakacin da yake ɗago kansa daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamidahu
ولو قال من حمد الله da a maimakon ya ce sami Allahu liman hamidahu zai ce man hamidallah sami Allahu sami Allahu lahu جاز wanda duk ya yaba Allah ai Allah zai ji shi to jaza haka din ma ya halatta نص عليه الشافعي Imami Shafi'i ya bayyana akan wannan matsala a littafinsa al'ummu
فإذا استوى قائما idan ya daidaita a tsaye قال ربنا لك الحمد sai ya ce rabbana lakal hamdu حمدا طيبا hamdan tayyiban ham ko hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لا مانع لما أعطيت ولا مودع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ya faɗi wannan gaba ɗaya a halin tsayuwar tasa ba eh, da ya da ya ɗago daga ruku'u kafin ya tafi sujjada illa iyaka malikawa ba su so tsawaita wannan ba su a wajensu takaitawa ta fi saboda ka a ba da dama ga masu feleke su tsayuwar wadda take ta haura ma yadda ya dace saboda su da yawa idan aka ce ai abu daya wani ma sai ya ce sai ya yi biyu wani sai ya ce sai ya yi uku yanzu misali kamar kabarwarin da ake bayan salloli na farilla a kwanukan yanyanan nama wato ran id- ran idin babbar sallah da ran da suke bi- da wa- kashe gari da kashe gari da asubar kashe gari wasu sun dashi sai sun maimaita hassan uku ko ko abin da ya kama da haka wanda kawai cewa aka yi a faɗa ai sau ɗaya Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamdu ya isa amma kuma saboda mutane galibi feleke ko zumuɗi yakan ɗauke su zai zama a gato mai ma zai hana a ƙara hali inda aka ce ya isa a haƙura ya isa ɗin Ya- a haƙura ɗin ya isa wani lokacin ƙarin ta yi ya iya zamowa ɓanna kamar da aka ce ja layin wuta ne guda ɗaya shigar a inji ko abu ya ce kai bara ma ya ƙara su zamo biyu ko su zamo uku kaga ta yi ya zamo ƙara wadda zai yi ta zamo sababin ƙonewar injin gaba ɗaya ko nan da idan ba mai ɗaukar fes biyu ba ne ko eh, a fes ɗaya ne kawai in ya ƙara ba ƙonewa zai ba to shine wato tsayawa ga iyaka inda aka ruwaito
روينا في سيان البخاري a mun ومسلم ruwaito amma kamar su shafi'awa da hanabilawa da sun so a faɗa gaba ɗaya a kai har ƙarshe ya wato ya ce a wato yadda aka faɗa a baya a rabbana lakal hamdu hamdan kasiran ɗayyiban mubarakan fi mil samawati wa mil al'ari wa mil ma bainahuma wa mil ma shi ta min shay'in ba'du ahla sana'i wal majdi ahqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdu la mani'a lima adaita wala mu'ti lima mana wala fawza al jadd min kal jadd to di ya karanta wannan kafin ya tafi sujjada wa rawaina nawawi yace mun ruwaito في سيان البخاري ومسلم a sayyid buhari da muslim عن ابي da هريره abi رضي الله huraira عنه Allah ya kara yadda gare shi انه قال cewa abu huraira ya ce قال رسول الله صلى الله عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance "من حمده yana cewa sami Allahu liman hamidahu حين يرفع شربه yayin da yake daga tsatsansa daga ruku ثم يقول sannan ya ce alhali yana tsaye ربنا لك الحمد rabbana lakal hamdu وفي روايات a wata ruwaya rabbana wa lakal hamdu في رواية da wawe da وكلاهما a ce rabbana lakal hamdu da a ce rabbana wa lakal hamdu duk ingantacce ne kyakkyawa ne illa iyaka wasu malaman sun ce in ya sa allahumma to kai ya sa wawe in cewa yi allahumma rabbana to sai dai ce lakal hamdu amma in ra- Allah- rabbana wa lakal hamdu wannan ya iya ƙara wawe to in ji wasu malaman
وروينا مثل mun ruwaito مثل kamar الحديث a- a- kamar wannan a buhari da muslim جماعة daga من jama'a daga sahabbai وروينا في سيد مسلم عن علي hafiz a asallani ya ce ni a iyaka bincike na duk ruwayoyin da buhari da muslim suka kawo ba wanda aka ce rabbana wa lakal hamdu duk ruwayoyin su rabbana lakal hamdu ne sai ko a ruwayar abu huraira shi kadai ne a wato ya ce- ya kawo a wa- a wata ruwaya cewa wa lakal hamdu to a warawaina mun ruwaito fi sayi muslim a sayi muslim عن علي daga sayyidina ali ومن أبي da abdullahi bin abi aufa رضي الله Allah ya عنه ƙara yadda a gare su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya daga kansa daga s- ruku'u ya kace sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ta min shay'in ba'd Allah godiya ta tabbata gare ka yabo ya tabbata gare ka yaban da zai cika sammai zai cika kasai zai cika ma duk abin da ka so daga baya
وروينا في سيد zuwa ruwaito a sai مسلم muslim da عن gari أبي sai da سعيد hudari الخدري allah ya kara yadda gare shi cewa manzo allah sallallahu alaihi wasallama فإذا رفع رأسه ya kasance idan ya daga kansa daga ruku'un قال yakan ce
اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا مدي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wato ubangiji dukkan yabo ya tabbata gare ka yaban da zai cika sammai ya cika kasai ya cika duk abin da ka soma daga baya ubangiji ah, ya- kai ne wanda ya cancanci a yabe shi kai ne wanda ya cancanci a girmama shi a a ki- a girmama ka a yabe ka shine mafi cancantar abin da bawa zai faɗa dukkaninmu ko bayi ne gare ka ya ubangiji allah abin da ka bayar ba wanda ya isa ya ce zai hana abin da ka hana kuma ba wanda ya isa ya ce zai bayar kuma duk wani ƙoƙarin mai ƙoƙari ƙoƙarin nasa ba zai masa rana ba in ba kai ka zartar da lamarin ba duk ƙoƙarin mai ƙoƙari ƙoƙarinsa ba komai ba ne sai in allah ya nufa ƙoƙarin zai kai ya to warawaina Warawaina fi marwaito a sayyidina sai Muslim.
musulun kuma daga Yin ruwaya daga ta ruwa Ibn abdullahi Abbas.
abbasin ربنا لك cewa الحمد manzala ya ce rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma bainahuma wa bil ma shi'ta min shay'in ba'd
وروينا في سيد murwatu a مسلم sayyid buhari daga rifa'at ibn rafi'in suraki رضي الله Allah ya عنه kara yadda a gare shi ya yace كنا يوم نصلي wata ran mun kasance ويا muna أيها sallah النبي ba صلى manzon Allah الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam فلما رفع رأسه yayin da manzon Allah ya daga kansa daga ruku'u sai ya ce سمع الله لمن sami Allahu liman hamidahu فقال رجل sai wani mutum da yake bayan manzon Allah ya ce
ربنا ولك ربنا ولك الحمد الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
فلما انسى يا da manzo Allah ya sallama قال yace من المتكلم sai yace waye magana قال أنا sai mutumin yace ni ne ya rasulullah قال manzo Allah yace رأيت ببقى na ga mala'iku talatin da wani abu يبتدئ suna gaggawar wannan kalmar da ka faɗa النجوم يكتبها waye zai rubuta ta awwalu da farko ko awwalan ya sa muku awwalu ko tunda an sha an shafe ilmurafu ilaihi sai a gina shi bisa ramma kenan to فصول wannan hadisi yana nuna kenan ashe tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sukan ijtihadi su zo da addu'a wadda ba su ba tare da sun ji daga wajen manzan Allah ba kuma so da yawa manzan Allah ya yabo gare su akan haka Ah, shi yasa wanda zai ce zai kulle kofa to kansa ya kulle wa kofa amma dai addini ya zo da abin a buɗe na'am matukar dai abin da za a zo da shi bai fita daga tsari ba fasulu ah, wato wannan fasali ne ilam annahu yustaru wato kuma da wannan hadisi wasu malamai suke kafa hujja cewa asalan akwai mala'ikun da aka wakilta ga dan adam suna rubuta da ayyukan nabi to amma wasu ayyukan nabi aka ce akan samu mala'iku ma na musamman wanda suke rubuta su kamar yadda wannan hadisin ya nuna Ah, wasu malaman suka ce hikima da aka ce mala'ikun da suke rubutawa suke gaggawar rubutawar su talatin ne da tsiraru to saboda cewa kalmomin da ya faɗa a wato harufansu talatin ne da tsirari shi yasa sai zama kamar kowane harafi ma akwai mala'ika ma da yake ƙoƙarin rubutawa na'am fasulu wannan fasali ne ilam ka sani annahu yustaru an yajma'a baina hadhihi al-azkar cewa an so ya tara tsakanin wayannan zikiran gaba ɗaya in zai iya.
alama qaddamna Bisa yadda muka faɗa a baya a zikiran a- da ake a cikin ruku.
fa in iktasara ala ba'iha Amma idan shi wanda ya ɗaga daga ruku yana yana ganin a hadisan nan da aka kawo in ya ce zai haɗa su gaba ɗaya sun masa tsawo. Yana so ne ya taƙaita akan wani daga ciki wasu daga cikinsu To ya fi kyau a ce ya takaita bisa sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu bil asawawati wa bil al'ari wa ma bainahuma wa bil abashi ta min shay'in ba'adu
fa in balaga fil iktisari idan ya isa matuƙa wajen takaitawa iktasara ya zama wannan din ma da aka faɗa yana ganin yayi masa tsawo to sai ya takaita bisa sami Allahu liman hamidahu rabbana lakal hamdu wala aqalla min zalika kada ya ce zai ƙasa da wannan na'am wa alam Da sani.
hadhihi al-azkar cewa wannan zikirai da aka ambata gaba ɗayanta sahabatu bil iman an so ta a ce liman ya zo da ita da mamu da mai sallah shi kaɗai ma illa anna al-imam la ya'ti bi jami'iha sai dai wanda yake liman kai ya ce zai ƙure ya ce sai ya zo da baki ɗayan zikiran nan illa an ya sai fa in ya tabbatar daga halin mamumai annahu yusiruna at-tadbir cewa su suna fifita tsayawa tsawaitawa ba mamuman nasa ya san in ya tsawaita din masu munna za su yi da haka ba wanda za su kosa ba ne balle hayya bayi zuwa su ce sun daina ma bin sa sallah ku je ka bi liman a sallah ya daga daga ruku'u ku kwace wata fatiha yake karantawa to ba ba sai irin wannan bane to wa alam Ka sani anna al-zikra cewa wannan ambatan da aka ce ana yi bayan dagawa daga ruku'u ko bayan dagawa daga ruku'u sunna ce laysa liwajib ba dole ba ne walau tarakahu da a ce zai bari gaba ɗaya kuryano an ƙi haka ɗin gare shi karayatu tanzih karhanci na tanzi cewa ya dace a ce an kiyaya kada a ce za a bari na'am ولا يسجد للسهو baya yin sujjada da rabkanuwa ويكره قراءة القرآن في هذا karahiya ne a ce za a karanta ƙur'ani a wannan tsayuwa da ake yi b- bayan ɗagawa daga ruku'u yanda aka ce a ruku'u a karanta ƙur'ani karahiya ne to wannan ma tsayuwar a ce za a karanta ƙur'ani karahiya ne كما يكره في الركوع والسجود kamar yadda aka karanta karanta ƙur'ani a halin ruku'u ko halin sujjada والله أعلم Allah shi ne masani To, alhamdulillah mun gama zikirar ruku a dagawa daga ruku za a shiga zikirar sujada ko mu kwana a nan ko insha Allah ta'ala Allah ya taimaka Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka karanta ko muka yi masu littattafan Allah ya saka musu da alheri malaman Allah ya saka musu da alheri Allah ya kyautata mana dukkan lamurra na Allah subhanahu wa ta'ala mana jagora a wanda aka rasa Allah ya gafarta musu ya gafarta musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya dukkan wanda wani abu yake damunsa Allah ya yi masa a karanta fatiha daya da salatul fatiha